الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنكري يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قواعد شافي نوع شافي نشا نوع منا مشافي نشا أكره بسم الله الرحمن الرحيم باب موجبات الغسل wannan babi ne na abubuwan da suke wajibta wanka abubuwan da in kowane ɗaya in ya faru wajibi ne ga musulmi ya yi wanka wa amma mujibatul gusuli amma abubuwan da suke wajibta wanka fa arba'u guda hudu ne na farko khurujul mani fitowar mani bilar zakin tare da jin daɗi idan mani ya fito ba jin daɗi baya wajibta wanka sai dai a yi ƙarfi kawai a wanke inda ya taba sannan jin daɗi ya zama mu'uta dakin wanda aka saba a al'ada ta ɗan adam idan aka yi wannan jin daɗin ana yin mani in ya fito da jin daɗi wanda ba a saba ba kamar yana sukuwa a kan dabba sai ya ji daɗi wannan girgizar ya sa ya yi mani ka gane ya yi ko kuma a'a ya taka wuta ya ji za'aji sai ya yi mani ya karkar da mani ko ya faɗo daga sama dabas ya ji zafi sai ya yi mani wannan duka wanka baya waje ba saboda bai fito da jin daɗi ba jin daɗin ma sai ya zama mukuta da wanda aka samu ne a cikin bacci ne mani ya fito da jin daɗi au ya kagatin ko a farke ne yana wajibta wanka au ko kuma majibu haka fati baligin koyuwar hashafa ko kan azzakari na baligi fi farji a cikin farji shi ma yana wajibta wanka ya ce baligin saboda takalifi baya hawa kan yaro sai ya balaga da shi namiji da ita matar da suka yi jima'i kowanne akwai sharaɗi sai ya balaga sannan jima'i yake wajibta wanka idan yaro karami ne ya yi jima'i da mace babu wuka a kansa ita ma ko da balagajiya ce in dai yaron yaro ne karami ba murahiki da ya gamsar da ita har ta yi maniyyi ba ita ma ba wanka a kan sai ya sai su zama dukkan balagagu ne fi farjin ko to majiba ta fasi baligin fi farjin koyuwar kan hajafa na baligi a cikin farji ko mani da fito ko yana wajin wanka kuma farjin nan mai ziya ya gaya mana shi farji adamin au gairihi farjin ɗan adam ne ko na wani ɗan adam ko a farjin dabba ya sa albakarinsa shi ɗin wanka ya waje a kan sannan yake zakaran augunsa a farjin mace ya sa azzakarin ko kuma luwaɗi ya yi a duburan namiji ya sa azzakarin nasa shi ma yana wajin sauran ta gane ai wani ida udannin haidi da yake wani jinin haila yana cikin abin da yake wajin wanka. a wani ida udannin nufasi ko yankewar jinin biki jinin aihuwa in ya ɗauke shi ma yana wajin wanka. wa islamul kafir da musuluntar kafiri idan balagagge ne ya musulunta wajibi ne ya wanka wannan asalinsa yana komawa ga janaba ne domin dama yana kafiri baya wankan janaba amma da yaro karami ne ya musulunta ba wannan wanka a kansa inda shi bai balaga ba intaha abubuwan da suke wajibta wanka mujibatul gusuli a nan suka ƙare wallahu alamu Allah shi ne masani alhamdulillah sai ne akadari shafi na nawa shafi na ashirin da uku ina za mu tashi wa man nasiya lum'atan mutumin da ya manta wata lum'a an uduwan ko wata gaba bai wanke ba min gusili daga wankarsa na jaraba badara ila gasilihi ya yi gaggawa zuwa wanke wannan lum'a ko wannan gabar hina tazakkuri a lokacin tunawarsa daga ya tuna ba tare da jinkiri ba ya yi gaggawa ya je ya wanke walau ba da tari ko da bayan wata guda ne da yin wankan janabar ta wa adama salla qablahu kuma ya sake duk abin da ya sallata gabanin wannan wankewar duk wata sallah ta farilla da ya yi kafin da tuna wannan gabar da ya bari a wankan janaba ko wannan lum'a to in ya wanke gaba ko lum'an nan sai ya sake sallolin da ya yi a baya gaba wa in akhara in ya jinkirta wanke lum'a ko gaban nan ba da zikiri bayan tunawarsa ba tsala gusulu wankan nasa ya baci eh saboda akwai haƙƙin almuwalati ka gane alfawru wal muwalati suna nan dama sharaɗinsa azzikir wal kudratu to tunawa da kuma samun iko to shi mantawa yi to ba za a ce a wannan wankan ya ɓace ba a lokacin da ya manta ko ya kai wata guda in ya tuna in ya je ya wanke da ya ba da haƙƙi na almuwala amma in ya yi jinkiri bayan tunawarsa to ya bar farilla shi ne almuwala faɗala gusulun wankan ma ya ba da in ya zo sabon wanka zai sake fa in kana fi a ba'il wudu'i idan lum'an nan ko gaban nan da ya manta ya kasance daga cikin gabobin alwala ne kuma a wankan nasa wa ta dafa gasulul wudu'i wankewan alwala ya dace da gurin ajza'ahu ya isar masa anan ya samu sauki kuma shi lum'ar dama an fi barin ta dama a fuska ko a hannu ko a kafa to ko kuma mantawa to in yayi sa'a bayan ya gama wankan yayi alwala shikenan ko a farko da ya niyya ya fara yin alwala shi kenan wannan wankewan ya isar masa amma in ya zama kai ne kaga shi a wanka wanke shi ake ma shafa ya manta bai wanke kai ba ya yi shafar kai na alwala a cikin wankan din wannan dace sai ya ɗauka ya wanke kai ne ashe ba wankewa ya ba shafa ne na alwala to wannan duk lokacin da ya tuna sai ya zo ya wanke wannan kan in kuma ya jinkirta wanka ya ɓaci kuma duk sallar da ya yi bayan ya yi wannan wankan na farko sai ya sake alhamdulillah sai ne a shimawu shafi na nawa shafi na talatin da hudu na za mu tashi babu sujudi sahu wannan babu na sujada rafkanuwa wa sujudu sahu ta ga sujada rafkanuwa sajada ta ni sujadu biyu ne قبل سلامه قبل سلمت إلا قصة سنة مؤكدة إذا يرجع سنة أبرك ألف فاوة بدا ديكنا kamar bayyanawa a cikin sallah sai ya manta ya asirta haka suna ce mu'akkada ita kadai to zai yi sujjada qabla salam ko kuma sunna ce gairu mu'akkada ce amma ya bar irin wannan sunnar guda biyu kamar tura da tsayuwarta ko tahiya da zamanta to wannan ma sun yi ƙarfi zai shiga da kamar salam ya tashahadu lahuma yana yin tahiya lahuma ga wannan sujjadu qabla salam din wa yusallimu yana sallamewa minhuma daga gare su wato bayan sallah ta cika ta hiyar ƙarshe ta cika in yi sujjadun guda biyu kafin sallama idan ya ɗago ya zauna yana sake yin tahiya sannan kuma ya sallama minhu ma daga gare wa in za da in kuma ya yi ƙari ne ya ƙara wani rukuni a cikin sallah kamar sura a fatiha ya maimaita da manzo a raka'a ɗaya ko ya ƙara ruku'u ɗaya ya zama biyu a raka'a ɗaya ko ya yi ƙarin sujjada a raka ɗaya ya zama uku ko ya ƙari raka a sukutum to sajada ba da salami zai sajada bayan sallama eh abin da ya gwamma sharaf kalwar qabli da ba'di ita qabli sunna ce ake yi wa qabli in ka bar farilla qabli ba za ta isar ma ba ka gane ai ita kuma ba'di dan ka rage sunna dan ka ƙara sunna ba za ka yi ba'di ba amma in ka ƙara rukuni farilla to za ka yi sujada ba shi ne bambancin ita ƙabli sunna ce take jawo ƙabli in farilla ce ta fi ƙarfin ƙabli ko dai a kawo ta ko a jefar da raka'a a musanya da wata raka'a ko kuma sallah ta bashi ita kuma ba a rigan ka bar sunna ko mustahabbi amma idan ka idan ka yi ƙari na wan- na sunna ko na mustahabbi idan ka manta ka ƙara sura bayan sura da ka karanta ko sura goma ka karanta ma wata sujjada ba ne kenan ka gane amma da za ka maimaita fatiha da mantuwa to za ka yi sujjada a ba'adar salam ko ka tsara ruku ko ka tsara sujjada ko ka tsara raka'a ko raka'o'i daga wanda za ka yi sujjada ba'adar salam yawwa wa illa kasa wa zada idan yayi rage yayi ƙari duk a sallah ɗaya ya manta zaman tahiya da tahiyar kuma a ƙarshe ya manta ya ƙara raka'a ɗaya kaga wancan abin da ya rage ya jawo masa ƙauri wannan raka'a da ya ƙara ya jawo ba'adi to idan ƙabli da ba'adi sun haɗu sajada qabla salami zai sajada qabla salam ba zai yi ba'adin ba li'annahu domin cewa shi yugallibu janiban naqsi yana rinjaye da ɓangaren raji ita ce ƙabli ala jajibi ziyada abu sa bangaren ƙari ita ce ba aji alhamdulillah ke ne izziya tafi na nawa tafi na ɗari da arba'in da shida fasulun fi zakatin ni'am ha an ni'am ko an na'am ha النعم إيه، إن كانت نعم نعمون جمع لنا النعمة إن كانت النعم جمع النعمة فصل في زكاة النعم شين مفرد الأنعام شين مفردين النعم مفردين لنا الأنعام shi kuma anni'am jam'i ne na anni'imar ai kaga sun yi daban in kai shi suna isi jami ne idan kai fata a mufuradi ne eh eh eh kai za ka kasa yi a a sama ne ka gane ai wahiya abinda ake ce musu al'an'am ba akwai sura guda ba ma su- suratul al'ani cikin alqur'ani saboda Allah ya ambaci waɗannan dabbobi wanda ake musu zakka samaniyatu azwajin min al-ba'al sinaini wa min al-ma'al sinaini ba Eh, akwai inda aka ce wa min al-ba'al sinaini wa min al-baqar sinaini wa hiya aka ce maka al-an'am sune al-iblu laquni wal baqaru da sanuwa wal ganamu da tumakai da awakai sune dabbobin da ake musu zakka duk wata dabba wata ba wannan ba ba a mata zakka waɗannan dabbobi ma'alufa wanda ake yi yankowa ciyawa ne a gida au sa'imatan ko wacce ake korawa kiwo ne amilatan mai yin aiki ce kamar shanun noma ko raƙumin da ake jan ruwa a rijiya au muhimmala ko wanda aka kyale ta ba ta aiki ne ka gane aiki duka ana musu zakka in dai sun kai misali ina fatan an gane wala ta jibu zakka ba ta wajaba fi gairiha a cikin watanta min alkhairi na dawakai ko dubu ka mallaka ba zakka a ciki wal bizari da alfadari wal hamiri da jaki wal raqiqi da bayi ina fatan an gane bawa ko dubu nawa ka mallaka babu zakka a cikinsa wala fil mutawallidi haka nan zakka ba ta wajaba cikin mai haifuwa min zibai daga bariyi wal ganami da tumakai da awakai ka gane ai rago ne yayi wa barewa barbara ta ne ko kuma namijin barewa yayi wa akuya barbara ta yi ko gada dan taure yayi wa gada barbara ta yi to waɗannan ƴaƴayen ba a musu zaka ko mun yawan su sai sai lal'ami zalla wanda ya haifu min zibai wal ganam daga bareyi jam'in na zubiyarsu zabiya barewa wal ganam da tumakai da awakai sai al'an'ami zalla su ake wa zakka wa shurudu wujuda sharadun wajibcin zakkar dabbobi an ta kuna nisaban kamilan kamar na kuɗi ne da zamanto lissafi ne kamilan cikakke ya kai tubakai da awakai arba'in shanu talatin laƙumi biyar shi ne lissafin zakkar waɗannan dabbobi ya kuma ya zama milkan mallakar ka ne kamilan cikakke ba kai ka mallaki sha biyar wani ya mallaki sha biyar ba haulan kamilan kuma ya zama shekara ne cikakke sai da suka shekara da wannan adadin sannan za ka fara ba da zakka sannan in shekara cikakkiya ta ƙara zagayowa wajibi ka sake ba da zakka ma'amaji isa'i tare da ruwan jakada wakilin hukuma da take turawa ya cire zakka sai ya zo take wajaba in kana in sa'in ya kasance in akwai wakilin hukuma ta musulunci da aka wakilta shi yana cire zakka to sai ka jira sai ya zo kanka sannan za ka ci idan idan babu to shi kenan in lokaci ya yi ta wajaba a kanka ka cire to alhamdulillah sai ne risala shafi na nawa ɗari shida da nawa samarin dami ɗari shida da hamsin da takwas ina ne za mu tashi نعم والصلاة في الجماعة yin sallah a cikin jama'a kaga ya sai maka fil jam'i ba me ce wa salatu fil jam'i ba sallar jam'i daban sallar jama'a daban wa salatu fil jama'ati yin sallah cikin jama'a tare da liman afdalu min salatul fardh ita ce mafi falala mafi lada mafi daraja daga sallar makaɗaici bi sab'in wa ishirina darajatan da daraja ishirin da bakwai sallar da kai kai kadai da sallar da kai ta cikin jama'a tare da liman to wacce kai ta tare da liman ta fi wannan da kai ta kai kadai da daraja ashirin da bakwai a fa aka ce ba wai tana daidai da wacce kai kai kadai da daraja ashirin da bakwai ba ba darajar su ɗaya ba da ta kaɗai da mai ashirin a wata kai cikin jama'a ba daidai take da wata kai kai kadai da daraja ashirin da bakwai ba ba haka ake nufi ba a fudo da aka ce ta fi falala ta gane ai bi sab'in wa da daraja wa salatu fil masjidil haram yin sallah a cikin masallacin haramin makka sallan farilla fa ake nufi da nafila kan kai ta a dakin ka yafi kai a ka'aba lada sallan farilla da kai fil masjidil harami a masallacin haramin makka wa masjidin rasuli da sallar da kai ta farilla a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina sallar da kai ta farzan kai kadai ba ma tare da liman ba ka zo sallah ka tsere maka ka sallace ka kai kadai to wannan sallar taka kai kadai afdalu min salati ita ce mafi falala daga yin sallah fi sa'il masajid a sauran masallatai sauran masallatan ko ko da a bayan liman kai ko a bayan liman kai wacce kai ta kai kadai a masallacin haramin makka ko madina ta fi wacce kai a sauran masallatai waktu libati ni gidari tabibi bidali amma an yi sabanin kauli cikin gwargwadon rubanya wallada bizalika da wannan salloli bainal masjidil harami tsakanin masallacin haramin makka wa masjidin rasuli alaihi salatu wassalam da masallacin manzara alaihi salatu wassalam ina fata an gane wajen rubanyawan ladan aka yi saɓani wannan yuktalab amma ba a saɓa ba annan salata cewa yin sallaci masjidin rasuli cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afdalu shine mafi falala min alfi salatin daga yin sallah dubu shi ma siwa cikin abin da ya walaice shi wasuwar masjidul harami in banda kuma masallacin haramin makka min masajid daga sauran masallaci ka gane yayi banda masallacin makka in kai sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina to babu sabani sallan nan taka ta fi sallah dubu da kai a wani masallaci wanda ba na madinan ba ba kuma na makka ba wannan babu saɓani sai amma inda saɓani yake tsakanin na makka da na madina wane ne ya kori a nan saɓani yake domin wa ahadul madinati mutanen madina malikawa kenan ya na suna cewa inna salata fi yin sallah a cikin masallacin madina afdalu shi ne mafi falala mafi lada من الصلاة في المسجد الحرام أكن yin sallah a masallata na Makka bidun al-arji amma sun yadda ba tare da fifikon dubu ba fifikon bai kai dubu ba ta irin na salon masallatai to su ma wato ladabi suka yi ga shafi awa irin wancan ya ja wannan ya ja ya kaɗan sassauta ko sai kai ladabi ga janabin ka ko kwaɗan hada a tsakiya amma ba da haka ba da sai su ta mahaukaci yau sai su kwaso gaba da sai sai hanna maka ba eh saboda su suna duba shakkiyar manzo Allah da aka binne ta a Madina ka gane ai ba wai maganar su mutanen Madina suna cewa ba maganar Ka'aba ake ba malamin maka ba alfarmar Ka'aba ya samu ba eh duk da ai maganar Ka'aba ne to su suka ce ba ka'aba ba har al'arshi ba ta kai inda Allah yake fashi duk duk abin duk inda Allah ya halitta ba duniya kaɗai ba har aljanna da al'arshi da kursi da sammai bakwai da ƙasai bakwai ba inda ya kai gulbin nan da cikin manzon Allah yake fashi kuma an kasa wanda zai ja da su ba wanda ya yi kare hatta ta biya mutanen makka su dai sun tsaya akan yin sallah a masallacin harabin makka ya fi akan yin sallah a harabin madina shi ne saɓanin su da malikawa mutanen madina to amma dai darajar guri in ba maganin sallah ake ba inda manzon Allah ne yake kwance to duk abin duk inda Allah ya halitta da ta wannan gun daraja shi Allah dai ba yi da guri dama yawwa ba yi da guri ba da za ka so in nan manzan Allah ne to ai kuma Allah yana gu kaza wanda Allah yake yawwa inda ya keɓance wa kansa wani guri da ya keɓantu da shi a nan yake baya zuwa ko'ina babu shi a ko'ina idan ka masa tajisini kamar yadda kake da jiki ka zaunar da shi a guri to mu ma sai mu sallama mu ce eh lalle wannan gurin kam ya fi inda manzon Allah yake to matsalar shi Allah laysa lahu makanu ko wala jihatun laysa lahu qablun wala ba'dun ko wala fawqun wala tahtun wala amamun wala khalfun ballan tana sai ga inda Allah yake ya fi inda manzon Allah yake daraja a su ba ba daga bayan ha- bayan shekara ɗari takwas da wafatin manzo Allah abin da ya fara ba eh? ana maka magana zamanin maliku da shafi lokacin da malaman mazhabobi suke magana wanda dukkan su kuma sun ne fasa da aƙidar tajisiri inda shafi'awa mujassimai ne to da za su ce al'arshi ta fi da manzo Allah yake a kai da sai ce ai Allah yana kan al'arshi saboda haka al'arshi ta fi inda manzo Allah yake kwance to ba su yi wannan ba in yadda cewa inda manzo Allah ne yake to Allah bai halarci wani guri ba a ko ina da ya kai shi daren mala yace wa haza kulluhu wannan magana da ake fanka ba ɗayanta ta fifikon sallah a haramin Madina da Makka akan sauran masallatai fil fara'id a cikin maganar sallan farillai wa amma nawafilu amma na fulfili fa fil buyuti a cikin ɗakunan ku na kwana a kusa da shi ya kula da kai sallah a ɗakin ka da kake bacci ta nafila ya fi ka zo masallacin ku ka yi ta lada ya kuka yi ta a haramin makka ko a masallacin madina ɗakinka da kake bacci nan ko bukka ne ka yi sallah a cikinsa shine a gudanar minar salati fil masjid al-harami wa fi masjid rasul sallallahu alaihi wa sallam wa tanaffulu fi ruku'i li ahli makkah yin nafulfuli da yi ruku da sujada a wajen mutanen makka a habbu shine mafi soyuwa zonan shine mafi soyuwa ilaina gare mu mu malikawa mina tsawafi akan yin tsawafi domin ku garinku ne ai ɗan maka a ahalu makkata idan baki suka tafi aka samu ragowar baki ɗakin gaba ya yi karara sai ku zo ku ta ɗawafin ku yadda kuke so amma an samu ci kowa to ku haƙura ku ku tafi ku yi- ku yawaita nafulfuli a cikin maharamin su kuma baki su yawaita ɗawafi wannan haka malikawa suka ce sannan wa ɗawafu lilgura ba yin ɗawafi ga baki baƙo ya yawaita ɗawafi a habbu iya na shida mafi soyuwa a gare mu mina rukui a kan yawaita na fulfili duk illatu wujudu zalika lahu saboda ƙarancin samun yin ɗawafin gare su su baki in ya koma garin sa yana zai ɗawafi eh? to gara ya ya- ya- ya- ya- ya yawaita ɗawafinsa a ka'aba ya bar ɗan gari ya yi ta yin nafila domin kana barin maka shi kenan ko ko- ko kai ɗan madina ne inda ka bar maka shi kenan ba da maka yin awafi kuma sai in ka koma maka amma nafila a ko'ina ma za ka yi sai za ka bar wa ɗan gari ya yi ta nafilarsa sai kuma ka yawaita ɗawafinka to alhamdulillah sai ne asar shafi na nawa ina za mu tashi Gara. ina ne shafi na sittin daidai? To, a ina za mu tashi? Wata zuwa zuru kai wa kudu su zubi suna? Ina za mu tashi? Za mu tashi wata zuwa zuru kuli. Askari shafi na sittin. Muna muna cikin fada'ilu salati musabban sallah. Wata zuwa da yin tasbihi sirru kuli wasu judi. a cikin ruku'u da sujjada ina fata an gane to wal qunutu wannan kisrar ta ta'un din ya koma ruku'a domin ba adadi bane na sirru ruku'i wasu in kace wa tazkiru sirru ruku'i wasu sujudi wal qunuti kace da yin tasbihi a cikin ruku'u da sujjada da al qunut shi ko al qunut daban tasbihi daban yawa sabon zance ne ruku'a ya kamata a yi yawa to shi ne daidai shi ne yauwa kai ma na farko a nuna yauwa to shi ne jami duk wanda yake wani kuruci ya gyara yauwa sabakul kalami ne ya biyo shi da la'adabin wasu jiri wal kunutu da yin al kunutu mustahabi ne fi saliyatu subhi cikin raka'a ta biyun asuba kuma sirran a a asirce wa qabla ruku'i kuma kai alqunut kafin kai ruku'u afdalu shine mafi falala amma ya halatta kai bayan ka dago daga ruku anan ba sharadi bane wai dole sai kafin sai kafin ayi ruku amma dai kai ta qabla ruku'i afdalu shine yafi wa yukabbiru qa'iman mutum yana yin kabbara ne a tsaye bil isnatayn daga raka'a biyu da ya dago daga zaman tahiyya ka gane ai idan daga zaman tahiyya ka taso zuwa raka'a ta uku to ba za ka yi kabbara ba sai ka miƙe sai ka daidaita sannan ka ce Allahu akbar idan tawa qa'ima in ya daidaita a tsaye amma sauran kabbarori ka baro sujjada kafin ka gama miƙewa za ka ce Allahu akbar ko ka baro tsayuwa kafin ka sa goshinka a sama za ka ce Allahu akbar ko ka baro tsayuwa kafin ka kama gwiwa ka yi rukuhu za ka ce Allahu akbar ina fata an gane kabbarori na tsakiya na tsakankanin sallah ba kabbara harama ba duka ana yin su ne lokacin da ake aikata aikin sai dai cikin kabbaran nan ta miƙewa tsaye daga raka'a biyu da kai zaman tayya wannan yana yin kabbara ne igastawa qa'ima sai ka da yaka a tsaye kan masa sannan ka ce Allahu akbar wala ba sa du'a'i babu laifi da yin addu'a fi jami'i hay'ati salati dukkan kamannin sallah illa fi ruku'i sai a cikin ruku dan malam ya rangwanta har hancin nan da ne a timawu ya kawo wa du'a'u بعد تكبيرة الإهراج وقبل القراءة دعاء الاستفتاح كو شيء أو جلسة ذاك يبقى مسألة أظن قال يعني دع الدعاء والدعاء في أثناء السورة والفاتحة تبقى مع الشماوية قوما أو باقي ذكر هالشبا والنوم مالكية شيء مغاربة هو وجلسة كما شارك باب الذي كي الدعاء في جميع هيئات الصلاة بذكر ayyukan sallah illa fi rukun sai a cikin ruku ne kadai saboda lafazi da ya zo a ruwaya manzala sallama yake amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fad'u fihi ko bima shi'tum manzala yace amma ku ga shi ruku'u kar ku karanta qur'ani a cikin sa fa azimu fihi rabba ku kirma ubangiji a cikin sa babu addu'a babu karatu sai tasbih kadai kirmama ubangiji sai ce wa amma sujudu amma sujada ah fad'uzi ku yi addu'a cikin sa bima shi tun da abin da kuke so na duniya da na lahira duk ya halatta ku roki Allah a cikin sujada kuma ko ko da ta sallan farilla ce fa qawlun ya cancanta ai haqiqun ya cancanta an yi sadaba lakum a amsa mu addu'ar da kuka yi a cikin sujjada ta kankanta amsawa saboda Allah ya ce waqtan kai sujjada ka kusanto ka kuma wala yana cewa eh afdalu ma yakunu bainal abdi bi rabbihi wa huwa sajid mafi fifi lokutan da ba yake kasancewa tare da ubangijinsa shine wa huwa sajidu a lokacin da yake sujjada ina fata an gane to amma ruku kam makaruhi ne kai addu'a cikin sa sai yace wala ba asa bi du'a fi jami hayati salat babu ne bi da yin addu'a cikin dukkan ayyukan sallah illa fi ruku sai a cikin ruku kadai aka hana yin addu'a to alhamdulillah sai ne hallul masail shafi na nawa shafi na sha nawa kai kai ku ba yarinyar nan ta ɗiba sai za ku ci wannan jarkokin ki sauka an ciki ɗiba ina ne shafi na nawa ne shafi na nawa shafi na sha tara halul masa'il shafi na sha tara wa yajibu alal mukallaf yana wajaba akan baliki mai hankali hibru basarihi ya kiyaye ganinsa wa nazarihi da kallonsa an maharimin layi ga barin abubuwan da Allah ya haramta wa ma la yahillu lahu nazaruhu da abin da ganin sa baya halatta da yin shar'an ga shari'a kamar ganin tsiraicin wani ya kiyaye ganin idan sa ga barin ganin tsiraicin wani qala ta'ala Allah ta'ala ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya rasulullahi ka gaya wa mu'minai maza su rinke idanuwansu wa ya fazu kurujahun kuma su kiyaye farzoji ya saboda muhimmancin rumtsa ido ga barin ganin haramun a ka'ida yawanci ta alkur'ani idan Allah ya yi magana da maza mata ma sun shiga ka gane ai sai a wasu gurare ɗaiɗaiku da wani dalili ya kan sa ya kawo maza sai ya kawo mata kamar innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe wannan ma dalili ne kawai sai da tuna ummu salama ce tace wa manzo Allah ya rasulullahi wai me yasa ne shi ubangiji ka in ya tashi an bata abu shi dai maza dai maza eh fihi rijalu yuhibbuna aika daharu rijalu sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qadina bahu wa minhum man yantaziru wa badalu tabdila sai a ce maza maza mu mata laifin ne muka yi ba an bakan da Allah ya ce ku innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe ka gane ai amma Allah ya tashi kawai zai ce at-ta'ibuna al-hamiduna al-sa'ibuna al-yashibuna al-sajiduna la duk duk maza ne bai ce at-ta'ibuna wa sa'ibat wa sa'ihuna wa sa'ihat ko bai faɗa haka ba wannan ma dalili ne saboda an yi wannan korafin yace innal muslimina wal muslimat ina fata an gani to amma saboda muhimmancin kiyaye gani da tsare ido game da ganin haramu wannan ayar kaga shi ne kawowa ita wannan kawai ya kawo kullil mu'minina kaga a zahiri ta hada hada mata amma sai Allah ya ce wa kullil mu'minat yagaduna min absarihinna wai haƙon na guru da kunna irin yadda aka gaya wa maza kar su yi tsammanin mata ban da su ka gane ai shi yasa aka ce wa kullil mu'minat ka gaya wa su ma mu'minai mata irin yadda aka gaya wa maza ya guduru na nunun nisuwa kenan in maza an ce musu ya gudu to su mata ya gudu na su rinƙa yin absari himma daga maganansu wa ya hafazu na furujahunna kuma su kiyaye farjoji wanda aka ambaci maza haka aka ambaci mata saboda muhimmancin kiyaye ido ga barin ganin haram suratul nur aya ta 30 a wata aya Allah ta inna inna sama wal basara haqiqa ji da gani wal qur'ana da abin da aka kudurci a cikin zuciya kullun kowanne daya kullu ulaika ko dukkan waɗannan gaɓoɓi guda uku kana alu mas'ulan ya kasance abin tambaya ne a gare shi wannan abu kaman kaman ba mu Suratul Isra'i aya ta talatin da shida wato duk abin da ido ya gani da abin da kunne ya ji da abin da zuciya ta kulle abin da ake rufe na aƙida na imani ko na kafirci ko na yaƙini ko na shakku to sai an tambaye shi a kai a ranar lahira mahallin shahidi shi ne wal basar inda muna maganar hibbu basarihi wa nazari suratul isra'i aya ta talatin da shida ya alamu to mu ƙarasa ayar mana ba ayoyi sauran guda ɗaya ya alamu khaibatal a'yuni Allah ya san mai ha'incin nan na idanuwa, idan da kake satar kallo, abin da aka haramta mata don ganin idan mutane in ya kalla sai ya kawar da sai don kada sai yana kallon mata. Ko? To fa Allah Allah ya sani. Yawwa in kana koyewa mutane kana ha'inci kana nuna kai ba gani kake ba amma kana kallo to Allah ya sani. Wa ma duka fi suduru da abin da zukata take ɓoyewa na munafurci ko na imani duka Allah ya sani to don kar ka gaba kowa a gurin ka saki idan ka kai ta kalla abin da aka raza maka to Allah ka ya sani kuma a baya ya ce maka kullu guda aika kana azumin kula kuma sai ya tambaye ka akan kallon haramun din nan da kai suratu gafir ko aya ta goma sha tara to mun gama ayoyin da malam ya kawo akan wannan mas'ala sai wakil hadisi ba sai mu tashi a hadisan insha Allah sai ne Allahu alwadi ina ne yau masu ibtidaiya ba zo ba sai yan sanawiya to ina ne albahasi shafi na nawa ashirin da nawa ashirin ne ko talatin ne to ashirin da takwas mun gama amsila ba albahasi bincike ka bakalaka karatu ya riga ya gare ka an cewa dai alinta ka sani annal mu'raba shi suna da ake wa da irabi min al af'ali daga fi'iloli huwa al mudari'u alladhi lam yatasil bi akhirihi ko nuna da taukidi au nunin ina ka riga ka sani cewa fi'ili da ake masa da iraji shine fi'ili mudari shi kadai banda fi'ili mabi banda fi'ili amri waɗannan kam su mabniyai ne fi'ili mabi ana kina shi mabniyun alal fati fi'ili amri mabniyun alal sukun to fi'ili mudari shine mu'rabi wanda ake masa da iraji shi ma fa الذي لم يتصل بآخره بنون التوكيد shine wanda ƙarshen da bai sadu da nu'aran nan ta ƙarfafa zance ba ka gane ai yakunu yakununna kaga wannan tun da nuna tafsiri ta shiga zai zama lalakunanna ba za a gina shi akan fata akan ruku a ba sai fata au nunul ilahi ko kuma nu'aran nan ta mata yi ka gane ai yanzu muka karanta daga gudula kaga maza asali ya gudula ne amma saboda fi dai amri ne kullul mu'minina ya gudu umarni ne amma da budari ne ya gudula za a ce ya gudula to idan ya zama ya sadu da nunin niswa sai a ce ya guduna ya guduna kaga ana an gina shi a kan ne a kan sukuni ya gudub an ɗaure shi kafin na ɗin amma in bai sadu da waɗannan nunin guda biyu ba nunin taushidi da nunin ilas to ana masa da irabi ko a masa rufu'a in ya zo a halin rufu'a ko a masa fata in ya zo a halin fata ko a masa ɗauri in ya zo a halin ɗauri wa alimta aiban kuma ka riga ka sani wa alimta aiban alamati i'radil mudari ka riga ka sani alamomin i'radin fi'ili mudari'i shine raf'an wa nasban wa jazman ali wannan yaron ka dinga kama shi da yana wasa a masallaci alamomin li'irabin fi'li mudari'i raf'an shine rufu'a wa nasban da fata'a wa jazman da kuma dauri a cikin alamomin li'irabin sa babu kisra wa idza darasta al-amthilata as-sadiqa idan ka karanta musace musace da ta gabata bi'il'amin da nutsuwa wa kista biya asbaha ka kiyasta makamantanta da ita adat ila zakiratika za ta dawo qawaidu hazal babi ka'idodin wannan babi adat za ta dawo ila zakiratika zuwa ga memorinka ka gane ai kwakwalwarka da tunaninka abinda ka karanta fa a wancan layin tudaiya in ka nutsu ka lura da waɗannan misalce-misalce za ka tuna lalle ka taɓa karanta ƙa'idojin a yadda ake gina fili mugari wa inna menene mujammizu halaka to mu yanzu a nan za mu dunkule ta gare ka jumla za mu dunkule ta gare ka shi ma ya aji cikin abubuwan da zai zo a gaba ba karatun baya za mu maimaita ba ba ka riga ka san shi yau za mu kawo maka magana ne jumlatan a dunkule ba wai tafsiri za mu ma irin na baya ba alhamdulillah eh kamar da nutsuwa in amin ina ga wa nutsuwa in am asali in amin ai ni in tawa ne mutum da ke cikin nima ai cikin nutsuwa wanda yake cikin azaba ina ga nutsuwa to in ami anan yana nufin nutsuwa ne ba ni in tawa ba alhamdulillah sai mu to akwai zuwa dabo to na da Allah ka gida lafiya da ka wuce sai mu haɗu da malam Musa da eh malam Musa ka kula tare wajen addu'a mun duk da mu kula da mu da yana gida ba mu sai babu ne yawa babu na sha tara babu wudu'il junubi wannan babu ne na bayanin alwalar mai janaba za a rada an yana an yi nufin yin bacci da janaba au ya da'ama ko yi nufin ya ci abinci da janaba kabla an yi tsila kafin ya yi wanka ba a so mai janaba ya zauna babu tsarki ko da bai tashi yin wanka ba حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ابن عمر يا شيخ ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا جاي ومن الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة في جنابة تنا سامنسا من الليل إلى الدري kuma ba lokacin tashi yayi nafulfulinsa bane lokacin baccinsa ne faqala lahu rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa tawaddatu kai alwala wa gasil zakaraka ka wanke azzakarinka thumma lam sannan kai baccinka ka gane ai amma da ce thumma tusalli ba da ce kai sallah da ita ba ba alwalar da take yin sallah ba ce sai da malamai suka ce mata kahon fara kahon fara ba suka babu daji amma ga shi a yi da a tsaye can kamar kamar in ta tunkure ka zai soke ka amma ba ya suka to ba ta sallah ba ta dawazi ba ta daukan qur'ani inda ya gaji ba amma tana halatta maka yin bacci kuma tana kare ka daga shaidanu da matsafa da masu da masu jifa ka san mugaye suna saita lokacin da mutum yake da galaba sai su jefe ko yana da dafa'i ko yana da kariya in dai ba yi da tsanci da galaba zai kama shi to in kai wannan alwalar to ka kare kanka duk wani jifa ba zai same ka duk wani sihiri ko sanmu da za a maka wannan alwalar za ta baka kariya cikakkiya duk ɗaya ne duk da alwalar ba ta sallah ba ce dama babu ita a wani bangaren sallah eh yanda ya faɗa a siyaki in haka kai daidai ne in ma sai da kai tsarkin kai daidai ne saboda wani baya ɓata wani ka gane ai wancan taɓa azzakari baya warware alwalar dama ba ta sallah ba ba ka ga bacci ma fa za a yi ko kun ba nan aka ce sannan ka yi bacci to in alwalan sallah ce bacci ai na warware ta ko amma ita wannan ba aka ce ka yi alwala kuma ka wanke a zakarin ka yi bacci to me yasa ba za ka ce in ya tashi daga bacci ya yi alwala ba inda shi ita ma shi ma bacci na warware alwala wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an an hisham ibn urwa an abihi ko daga babansa urwa din an Aisha ta shi kuma daga Aisha zaujin Nabi matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama annaha kanat taqul cewa tana la Aisha ta kasance tana cewa idza asaba ahadukumul mar'ata idan ɗayan ku ya taki mace thumma arada an yanama sannan yayi nufin yayi bacci qabla an yaktasila kafin yayi wankan janaba to fala yanam kar yayi baccin nan hatta ya tawadda har sai yayi alwala wudu'ahu irin alwalarsa da yake yi li salati domin sallah ba alwala ta luga ba alwala ta sallah cikakkiya ce kaga ita ma ta maimaita abinda manzo Allah ya gaya wa Umar wa haddathani an malikin an nafi'in anna Abdullah ibn Umar kana ya kasance idza arada an yanama idan ya nufin yin bacci aw ya da'ama ko ya ci abinci wa huwa junubun yana da dalama gasala wajahu yana wanke fuskarsa wa yadayhi da hannayensa ila al-mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye wa masaji rashi yana yin shafa ga kansa sun maɗa'ima sannan ya ci abincinsa auna ma ko ya yi baccinsa alhamdulillah sai a nan baya wanke ƙafa sai ne hadisul maram hadisi na nawa ɗari takwas bulugul marami shafi na ɗari da saba'in da shida ko to kace hadisi na ɗari takwas da sittin da na da sabu na zai zama da uku da shafi ɗari da saba'in da bakwai a nan wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala la'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ar-rashiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa ar-rashiya mai bada rashawa wal murtaki da mai cin rashawa da mai bayarwa da mai karɓa duk manzala ya tsire ni rawahu abu dauda wa turmudi wa sahahahu muna maganar kasuwanci sai kuma mala ya kawo hadisi da yake magana akan alƙalanci ko ana maganar rashin haka ma abin da ya shafi hukunci ne ko to a cikin ciniki ma ana samun abin da ya kama da rashawa ka sayar wa mutum abu ya saya ya biya bai ɗauka ba kafin ya zo ya ɗauka wani ya zo ya ƙara ma kuɗi kuma ka sayar masa wancan ya zo kamar da mar kuɗi da to ka karɓi na can wannan abin da ya baka na ƙari na kaya ne ai ba shi riki ba ne ka sai da abin wani ai na sani inda har ya baka kuɗi kuma kun rabu yanzu matsayin abin ajiya ne ko ai fuqahu sun sun gaya mana me asari ya gaya ma in ka sayi abu a wajen mutum kuka gama ciniki ka biya ka karba sannan ka mayar masa kace za ka zo ka ɗauka wannan abin ya zama ajiya eh hukuncin ajiya ne yanzu domin in aka sace abu ko ya ɓata ba za ka biya ba daidai yake da ya kama ajiya an sace ka gane ai to in ka sayarwa wani akan kuɗin da aka kala ma ka ci rashawa ba sai bangaren hukunci kadai ba rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya inganta shi wa anhu da abdullah ibn amr ibn al-as anna an-nabiy hakika annabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ya umarce shi an yujid an yujid liba jaishan ya shirya rundunar yaki fadatin ibnu sai raƙuma suka kare ga kuma mayaka a ƙasa ban samu abun hawa ba ka san raƙumi yana ɗaukar mutum uku hudu ba kamar mashin ne yanzu boksa nan da ake tiri in wani ake tira to mashin ma ya ɗauki mutum uku wani sana raƙumi to duk da haka sai raƙuma suka kare fa amarahu sai manzo Allah ya umarce ibnu amr ibn al-as an ya akuza ala ala isan sadaqati ya je ya kamo laƙuma na zakka wanda aka kawo su a matsayin zakka ƙala yace fa kuntu akudul ba'ira na kasance ina karɓar raƙumi ɗaya bil ba'irani da laƙuma biyu ila ibn sadaqati zuwa ga raƙumi na zakka ka ga abin da yake nufi yana karɓar raƙuni ɗaya a wajen mutane ya yi musamman jin ba irin da raƙuma biyu ila abin sadakati da raƙuma na sadaka saboda yanzu ana buƙatar ingarma ne raƙumin ko taguwar wanda za ta juri tafiya mai nisa kaga ƙarama ba za ta yi su ka dabbobin zakka ai matsakaita ake kan ba manya ba ba ƙanana ba matsakaita ba yanzu kuma ana buƙatar masu girma ne to a nan yakan yi musanye da raƙumi ɗaya ya ba da raƙuma biyu na zan ƙanana kenan wannan ba riba bane kuma babu laifi a ciki yawo shi ne munasabar dalilin kawo hadisi ba maganar yaki ce ta sa ya kawo ba maganar musanye da aka babu laifi ka ba da dabba babba a baka kalala guda biyu musanye abinda aka hana ka yi cinikin dabba ne rai ka biya da nama ka gane yanzu ka ba ka biya da nama wanda shi ba mai rai ba ne ko kuma ka ba da dabba mai rai ka yi musanyarta da wanda ba a aike ta ba ba ta zo duniya wannan shi ne aka hana rawahu al-hakim wa rabihi wa rijaluhu thiqatu wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala naha rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani anil muzabana ga cikin muzabana asalin muzabana cikin danye ayi musanye da bushashe min jinsi kuma daga irin jinsinsa ka gane ai dibino ɗanye ai ai ai ai musanye da dibino bushashe shi ne in baka san mu zabana ba an yaji a samar ha'idihi mutum ya sayar da ɗayan itatuwa na garkarsa in kana na kala in ya kasance garkar dibino ne ka gane ai da sai da shi bi tamrin da dibino kailan na'au kai na ka ɗanye ne yana saman bishiya ba amma san ko mudu nawa bane ba amma tsinko shi ba an auna kai kuma ga bushashe an baka a wanda aka auna an san mudu nawa ne ko kwano nawa ne kai kuma za ka bada na gonar ka lokacin da ka tsi ba a yin haka shi ne shiga bana ka yi cinikin ɗanye da bushashe kai wanda ka karba tamrin ka ji tamrin ya bushe a ruɗa shi ne ɗanyen dibino wa in kana karma in ya zama kuma inabi ne shine karmu ya hana an yabi a huya yake nikin inabi danye bi zabibin da zabibu wanda yake bushashen inabi kai lan ga au kaga danye da bushashe kenan aka ce al'inab danye wanda bai bushe ba in aka ce zabib bushashen inabi wa in kana zar'a in ya kasance kuma shuka ce abinda ya shafi shinkafa alkama gero da dawa da masara ya hana an yi ji au ya ci bikin shuka da kai ni da amin da awun abinci gero ne a tsaye ko ya fitar ne ko bai fitar ba shuka da shi ne a ba kuma a zo a yi cinikinta a baka abinci da aka auna mudu kaza ko kwano kaza ko buhu kaza a matsayin wannan shuka taka an saye ta haramun naha manzala ya yi hani an zalika ga irin wannan ciniki kullihi gaba ɗayansa shi ne asalin muzabana muttafaqun alai wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yus'alu ana tambayar sa an ishtira'i rutab bi tamr kaji ba game da cinikin danyen dibino da bushashen dibino a rutab danye a tamr bushashe kaga duk jinsi ɗaya ne ko abu an ka lura da hadisan baya kamar ba su kawo wannan hukuncin ba kawai cewa ake illa yadan da yadin misalan da misali ko to nan mun ƙara samun fa'ida in ƴaƴan itatuwa ne to ko jinsi ɗaya ne ko awun zai zama daidai wa daida ko hannu da hannu ne to kada zama ɗanye da gushe kaga tsari akan abin da ba yi a baya ba ko ko ya zama misalan da misali ya zama yadan da yadin to kar ya zama raɗaban bi ya jinsi ko da jinsi ɗaya ne saboda me ba zai taɓa zama daidai ba wannan ɗanyar in ka sanya shi ya bushe to ba zai kai yawan wancan bushe in daidai wa daidai kai ka auno bushashe kwano ɗaya cikakke ta bayan aka auno ɗanye cikakke aka baka to ka sanya ya bushe ka auna ka gani zai cika ai sai ya motsa inda ya bushe duk dan ya abu ya bushe sai ya motsa ko to sannan idan kuma aka ƙara ɗanyen cewa dan cewa in ya bushe ai yana raguwa to kuma wannan an yi riba duk da jinsi ɗaya ne an yi ƙari a kan jinsinsa to saboda haka shari'a kwata-kwata ta hana ko daidai wa daida ko za a yi ƙari duk haramun saboda eh yawwa idan kun matsu ɗaya ya je ya sai da zaka da kuɗi ka gane ai kai mai busasshen ka je ka sai dama za ka yi ya huɗa da ka je ka sai da naka ka zo ka sayi ɗanyen nasa ko ka je ka bayar a baka wake ka zo ka wake ɗan malafan wake kun ba kwana sai za ka wake duk kai ka sani ba ku yi musanyen jinsi da jinsi ba dai sanyi da bushe ko ka je ka musanya da wani abu daban ka zo ka karɓi nasa da wani abun da ba irinsa faƙalin da aka tambayi manzan Allah game da wannan hukunci na muzabana ɗanyen jinsi da bushashensa sai ce ayan kusur ruɗaku shin wannan ɗanyen dibinan yana yana tawaya za ya ji ta in ya bushe shi ya tambaye da yau ba dai har ku bace sun da nan madina noman dibino to a tambaye da manzo Allah shi ma yau shin ɗanyen yana rakuwa in ya bushe kalu la'am suka ce ƙwarai kuwa ya rasu lalla to fa na an zalika sai ya hani ga ga irin wannan kilishi bai yadda a yi ƙari ba don cewa ɗanyen yana raguwa in ya bushe to ko an ƙara ba zai zama daidai ba in ya bushe dai ana nan gidan jiya ko ya zama ya fi wancan yawa in ƙarin an yi da yawa ko ya zama har yanzu dai da ya bushe ɗin bai kai wancan ba to kawai maza Allah sai ya hana game da kilishin ɗanye da bushe in dai jinsi ɗaya ne wannan hadisi rawahul khamsatu amma babu laifi ka kawo inabi danye a baka busasshen dibino ko ka kawo danyen dibino a baka zabi busasshen inabi saboda jinsin su ba ɗaya bane amma jinsi da jinsi shine aka hana rawahul khamsatu wa sahahu ibnu al-madini malamin imam bukhari kenan wa tirmidhi wa ibn hibban wal hakim wa ibn umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama laha ya yi hani an bai irkali'i birkali'i da akan cinikin bashi a biya da bashi yani abin da yake nufi a daini biddaini ka gane ai bashi a biya shi da bashi rawahu ishaqu wal bazzaru bi isnadin da'if da sanadi mai rauni yace huwa li riwayati darrawi عن موسى بن عبيدة الربزي قال أحمد أحمد بن عبيدة لا تهل رواية عنه شي ولن موسى بن عبيدة الربزي رواية الحديث إذا وجد سبايا حالتها ولا أعرف هذا الحديث عن غيره kuma ya ce Ahmad ɗan hambali da ni ban taɓa sanin wannan hadisi bi daga wajen wani mutum mai ruwaya in ba shi وليس في هذا حديث ko yasihu yace ba wani hadisi da yake inganta cikin wannan lakin sai dai ijma'ul nas ijma'un malaman musulunci ya tafi ala anna la yuzu bai'un nasi'a bin nasi'a cinikin jinkiri abinda aka sayar da shi da jinkirin biya kuma a warware su bin nasi'a da wani abin da shi ma an jinkirta biya ka gane ai me gaban naka yashtari ne ba wani abu da ya shafi a tsakani to yashtari ila ajali ko ko yushtara ana saye sa ne ila ajali zuwa wani lokaci fa idan halal ajali idan lokacin ya jida ya kulu ko bi ilihi sai sai ka saida mun shi ila ajali aka zuwa wani lokaci daban bi ziyadatin da kali da wannan baya halatta ka ba wa mutum ka kai masa buhu haji amma ba shi sai da kaka zai biya ka buhu haji idan ya girba kuma da lokacin ya yi ka zo karɓa kuma shi yana da bukata sai ka to ka sai da min shi zuwa wata kakar ko zuwa wani lokaci mai zuwa amma zan ƙara ma kaza a kan cinikin da muka yi na farko da wannan bai halatta ba kaga bashi da bashi kai da farko ka sayar masa bashi lokacin biya ya zo shi kuma ya saya a wajenka shi ma bashi amma da ƙari ko ƙarin shi ne yaron ka kirki tunda wancan hadisin yana da rauni ba za a gina hukunci a kansa ba amma dai tun da riba ta shigo a zahiri yawanci in an yi wannan akwai ƙari to wannan ƙarin shi ne shi haramta kirki an yi kirki a daily bisdaily bashi kake bin sa lokacin biya ya yi kuma sai ka sake sayar masa shi maimakon ka karɓa sai ka ƙara sayar masa da kuma sabon farashi akan wanda ka sayar masa a farko wannan haramun alhamdulillah sai ne a tajir jami'u lil usul dare tafi na tafi na 99 to ina ne ba mu karasa fasalin ba ko an abi dardai dur an rawaito hadisi daga sayyidina abu dardai radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama a'a yayi yayi amai ai istaqa'a ma fi ma'adatihi ya amai da abin da yake cikin uwar hanjinsa فتوضأ كما سأخا جايدي يا ساكي الولا أي وضوء الصلاة إذن الولا تتصلى فلقيه أولنا حديثي ظاهر سألون شيء أما يناقض اللولين ورور الولا ومثله الرؤاف مثال سحقه فهما خارجان سودهم ما سفتوا عن الرجسان ما سنة جسا كالبول والقائل ظاهر ولنا حديثي عند جيني دا ما سألونها أي لجسا هو haka nan abin da yake cikin uwar hanji ya riga ya sauka ya ruka aka yi amansa shi ma na jasa ne wa alayhi hanajila wal hanafiya hanbalawa masu bin mazhabar Ahmad bin Hanbal da hanifawa muta han wato hanafawa mutanen mazhabar Abu Hanifa sun tafi ka gane ai akan wannan hukunci cewa haƙo da amai suna karya alwala idza kana alqai'u idan wai aman ya kasance mil alfani ya cika baki wai aman ya cika baki to ya kare alwala wa qala al-jumhur amma jumhur malamai irin su maliki da shafi da sauran magabata suka ce innal qai'a wa mu'afa hakika amai da habo yaru na kidaini ba masu warware alwala bane wa ma fa'alahu an-nabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a wannan hadisi ingantacce tilkai cikin amai tajdidu wudu'in jaddada alwala ne kana da alwala in ka ga dama za ka zo ka kara ko akwai tajdidu wudu'i jaddada alwala fa huwa kamalu wannan kamala ne saboda wata kila a cikin alwalan nan zai kurkure bakin sa kaga akwai rage abin da ya rage na guntun amai din a baki akwai shakarwa in ma haƙo ne za ka face guntun abin da ya rage na jini in ma haƙo ne to alwala ce ta kamala ta jirgidi walil baihaqi ai akwai ruwa da zo daga imam baihaqi wanda mazala ce laysa alwudu min ru'ati wal qayyi ba a sashi alwala daga yin hako da yin amal kaga wancan wannan ya soke wancan shi wannan shi malikawa da shaga suka dauka da sauran jumhurin malamai shi yake fasara wancan alwalar wancan alwalar ko ba dan alwala ta kare bane ta jididi ne inda gashi a wannan hadisi na Imam Bayhaqi laysa al-wudu min al-ru'at wal qayl ba a sashi alwala daga yin hako ko dan an yi amai yace falakitu saubana sai da gamu da Imam Saubana fi masjidi Dimashq a cikin masallacin Damascus na Syria fa zakartu zalika lahu sai na gaya masa wannan abin da Abu Darda ya faɗa cewa annabi ya sake alwala saboda ya yi amai faƙala ta ce sadaka ko ya yi gaskiya shi abu darda ana sababtu lahu wudu'ahu ni ne na zuba wa manzon Allah ruwan alwalar kas kaga shine galau kenan shine kas rawahu ashabu sunan ma'abuta hadisai suka rawaito wannan hadisi an al-bara'i ibnu azib qala yace su ila rasulullahi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rubu'i min luhumil ibil game da sashe alwala daga cin naman rakuni ba akwai ba ana ta faɗa a wata ruwaya ta musulmi ko fa qala mazala ta tawabba na ku sashe alwala daga cin naman rakuni an yi lamba ta nawa ta hudu wudu as-salati irin alwalar sallah fa inna domin ta naman rakuni zaqibatun lahu masu warwarewa ne lahu ga alwala to mu je karasa wancan mu ji wasu ila an tambayi manzon Allah an nuhumil ganami ga naman tumakai da awakai mutumin da yake nama akwai ko cinciya yana da alwala fa kala manzo Allah yace la tawaddu lina kar ku saki alwala lina daga cin naman akuya da cinciya da Allah ji sha bi ma jin ne shari domin a cikin kitsan su riqatun akwai siriran ta bi kilafi ibnu da safanin raquni eh wa Abu Dauda wa Muslim wa Tirmidhi to amma a cikin sharhin da Imam Nawawi yayi wa Sahih Muslim dama ba a ce rawahu Abu Dawud wa Muslim ba to Imam Nawawi da yazo sharhin wannan hadisi a sharhin da yayi wa Muslim da ya kawo wannan hadisi sai ce wannan hadisi mansuki dalili kuwa akwai ruwaya ingantacciya cewa kana Abu Bakari wa Umar وعثمان وعلي لا يتودعون من لهول الإبل يا kawo wannan riwaya cewa sayyidina abubakar lokacin yana khalifa da sayyidina umar yana khalifa da sayyidina usman yana khalifa da sayyidina ali yana khalifa kowanne an kiyaye in ya ci lamar hakuri ba ya kashi alwala haka yake kace to wannan hadisi waɗannan sahabbai ba zai yi a ce dukkan su ba su san shi ina fata an gane ya inganta hadisin manzo Allah ya faɗa an tambaye shi ya faɗa amma a farko farkon musulunci daga baya an samu wani hadisi lasiki wanda ya soke wancan hadisi shi yasa waɗannan sahabbai in suka ci naman raƙumi suna da alwala ba sa sake alwala kuma kar ka manta su suke limanci a masallacin manzo Allah ba za su yi sallah babu alwala ba abin da imamu nawawi ya kawo a sharhin da yawa musulun da ya zo kan wannan hadisi saboda haka wannan karkaji zahirin lawazi ka ce ai kamar yadda salafa suke yawo da zahirin hadisi cewa wai naman rakuni yana kare alwala ba haka ba hadisin mansuki ne akwai shi gashi mun karanta hadisi ne ingantacce ko amma kuma mansuki ne akwai hadisin da ya naskance inda sayyidina abubakar umar usman ali dukkan su ba sa kashi alwala da sun ci naman rakuni an zai da ibn sabitin annin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce alwudu ka gane ai sake alwala yana wajaba imam masatin nalu daga abin da wuta ta taba to ila salafiya ga wani aiki shi naman tinkiya da akwai sanyi ake shi to ashe shi ba shi ba na kada alwala ke tunda in dai ka ci naman tinkiya ko dai a gashe ko a dafe ko a soye ko to wanne ne wuta ba ta saba ba eh ba wanda wuta ba ta saba ba kuma wannan shi ba hadisi da ingantacce wannan duka farkon musulunci alwudu'u alwala tana wajaba limma masatin naru daga dukkan abin da wuta ta shafa in dai ka ga ba sai na ba in ka ci gurasa ma sai ka sake alwala in ka ci waye na kai yanzu ne ya abinci wanda wuta ba ta gama shinkafa da wake ne sai da yan garin kwashi ka jika ko haba shi ma shi ma a saba wuta to wannan duka a farkon musulunci ne to wannan abinci ne ko rogo To kaga wannan dai hadisai ne waɗanda an yi aiki da su a farkon musulunci daga baya duka aka langwanta. Na ga ya lamba ta shida. To me yake a gurin? Lamba ta shida. Yace a shari'i wai alwala ta shari'a. Wajibin wajibi ne a yi alwala a shari'i. Mimma masattin naru daga duk abin da wuta ta taba. Ai min akali ana tashi alwala min akali daga cin ma asarar fi abin da wuta ta yi tasiri a cikinsa wai ba sai ka taba shi mubasharata kamar gashi ai ya ya ga wutar ido da ido amma da huwa ai kunya ya gani sai dai ita ta ba shi labari a kafa fa akwai wuta ko yawa haka nan suya shi ma bai ga wutar ba labari ya ji a cikin mai to amma wutar ce ta yi tasiri a man har ya so mai har ma ya so ya nama wuta ce ta yi tasiri a ruwan har ya dafa wannan naman yawwa ba wai sai ta taɓa shi mubasharatan min akali ma asarat fihi bi shay'in da wani abu au ne a bi shay'in ma ce ba shay'in bane abin da wuta ta yi tasiri a cikin sa bi shay'in da soyawa a shay'in suya ka gane ai wuta ta yi tasiri cikin sa bi shay'in ai ba alhamza ba ce a gaba ba shay'u bane shay'u ne yawwa shay'in wuta ta yi tasiri fi bi shay'in da suya au qaliyin ko gashi au dancin ko dahuwa shi ne da abu uku shay'in suya qaliyu ko qaliyun alqaliyu gashi saboda ba'ul jari ne ai bi shay'in au qaliyin au dabikin wuta ta yi tasiri cikinsa da suya ko gashi ko dahuwa وبه قال فئة من العلماء أي da wannan hukunci wasu jama'a na malamai suke ba da fatawa eh akwai malamai tun a tun a cikin salafus sali su suna sake alwala an suke abin da wuta ta taba fi'atun fa amma ka dai wasu jama'a wanda ba su da yawa ko an ka bi fi'a ba su da yawa kan min fi'atin qalilatin inda jama'atin ne da ba za ta kalilati sai da ce kasirati aka ce jama'atin sai ta kasira aka ce fi'atin sai ta kalilati yawa kaka zan ce sai aka yi tsammani suna da yawa kan aha walakin al-jumhur sai dai cewa taron malamai masu yawa kenan wal a'imatul arba'a da dagororin nan na mazhaba guda hudu maliku shafi'u abu hanifa ahmad ibn hanbal su ne al'a'immatul arba'a sun tafi alaci lafiya abu za ka kanu wani ka gane ai cewa a'a ba a sake alwala don an ci abin da wuta ta kafa lil hadisai ni saboda hadisai guda biyu allazina ba da wanda suka biyo bayan wannan yanzu za mu karanta hadisai guda biyu da suka biyo baya sun naskance wancan alwuru liman masafin nan hadisan su ne عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاكي لا تكلفة أخويا ثم صلى سنة يصلى ولم يتوضا بيقاش على الولام كذا أن فوتي وانتك ko tunda in an ce ya ci karfata kai dai ka san ba dan yayin ba ko yawanci da kashiya ne gasawa ake sai a gayyace rawahu salasa an jabirin qala yake kana ashurul amrayni kaji wanda suka san nasu da mansu eh jazi qadillahi yace akhirul amrin karshen al'amura guda biyu min rasulillahi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance tarkal wudu'i barin sake alwala mimma gayyaratin naru daga abin da wuta ta jirkita shi ashe a farko da yana yi kenan a ƙarshen al'amarinsa ne ya zama ya daina sake alwala daga abin da wuta ta canja kamanninsa in wuta ta dafa ko ta gasa ko ta soya tana canja kamanninsa na asali ko ma menene ko gyaɗa ce an soya tun a ɓawon ake gane wannan an soya a ɓawon ana gane an dafa ta ko ya daina sake alwala wai dan ya ci abin da wuta ta gayyara shi rawahu abu dauda wannan sai kaga wannan hadisi ya zama mai suci alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda sun ka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin Amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله